أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من الكتاب بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadu al'arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala an za mu tashi a cikin shafi na ɗari da biyu bayan malam ya gama sharhin bismillah da hamdala da wato bayan ya gama sharhin bismillah da kuma nasaba ta shi ne littafin nasu ibn baba al'alawi yanzu kuma zai shiga sharhin hamdala shine godiyar Allah sun maƙala rahimahullahu ta'ala sannan saidi ibnu baba alawi Allah ya ji kansa ya ce alhamdulillahil awliya wa rasatal kummalil anbiya'i wal ja'ilin nadiya khairal anbiya' وشيخنا آماد خير الأولياء حمدا يدوم بدوام النعم على الخلائق وكل مسلم ابن واوا ألوي أمنة المريد الحمد وديا تثبت للجائل الأولياء وبنجد يسن وليي ورثة الكمل الأنبياء ya sanya su magadan cikakkun annabawa ka gane al'auliya Allah ya sanya su su ne magadan annabawa cikin ma'arifa da sanin Allah da sadar da bayin Allah zuwa ga Allah wanda lokacin da manzanni suke raye su ne suke wannan aiki na tarbiyyar al'umma to da annaba suka kau suka faku sai ya sanya su waliyai su ne magadan kummalin anbiya masu kamalan nan na annabawa wal ja'ilin nabiya wawu ladafi ne ai walhamdul bi ja'ilin nabi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama khairal anbiya shine fiyayyen annabawa wa shaikana godiya ta gaba daga Allah da ya sanya shehin mu Ahmad Tijani khairal auliya shine tsayayyen ko masujicin waliyai yace wannan godiya da nayi wa Allah da ya sanya waliyai suka zama magadan annabawa ya sanya annabi Muhammad shine fiyayyen annabawa ya sanya maulanmu shehu Tijani fiyayyen waliyai to hamdan godiya ce ya dumu da yake dawwama bi dawamin ni'ami da dawamin ni'imomin da Allah ya yi alal khalaqi ga halittu baki daya in dai ni'imar da Allah ya yi wa halittu ta dawwama ko yaushe suna cikin ni'imar ubangiji ta samarwa da lafiya da wadata da arziki to godiyar nan ta dawwama bi dawamin ni'ami alal khalaqi da dawamin ni'imomin nan ga halittu wa kulli musulmi da dawamman ni'imar da Allah yau dukkan wani musulmi shine musulunci to sayyidi muhammadu arabi as-sa'idi yake lammabta ta annazimu rahimahullahu ta'ala manzumatahu yayin da annazimu mai tsara waka na munyatul murid ibnu baba alawi rahimahullahu ta'ala ibtataha manzumatahu hazihi ya bude wannan kasida ta samunatul muridi بسم الله الرحمن الرحيم دا لفظ بسم الله الرحمن الرحيم in ba manta ba farkon littafin da bismillah ya fara saboda haka shi ma sai ibn Muhammad al-Arabi ya fara sharhin bismillah yayin da ya bude wannan manzuma tasa da bismillahir rahmanir rahim ibtitahan budewa haƙiƙiyan na haƙiƙa wa huwa tunda shine farko abin da ya fara rubutawa bismillahir rahmanir rahim وهو الذي لم يسبقه شيء ko wannan abin da ake masa budewa na hakika shine budewar da ba wani abin da ya riga shi allazi lam yasbiqu shay'un buɗe wanda ba wani abu da ya rigaye shi ba wani salati ko wani godiyar Allah da ya rigaye bismillah a wannan littafi na muratul muridi wannan shi ake sama da ibtisahan haqiqiyya ko ma menene zai biyo bayan bismillahir rahmanir rahim ko to bayan ya bude ta budewa ta haƙiƙa da bismillah iftataha sai ya sake bude wannan littafi aiban bil hamdi da godiyar Allah alhamdu lillahi awliya wa rahmatul kummal anbiya bayan ya bude ta da bismillahir rahmanir rahim shi kuma na san masa ibtitahan budewa ibafiyan abin rabawa rabawa ga bismillah har yanzu dai a mabudi yake ibtitahan haqiqiyan shine bismillahir rahmanir rahim ibtitahan ibafiyan shine alhamdulillah duk dai a budewan ake an bude da bismillah an bude da godiyar Allah amma budewa da bismillah shine ibtitahan haqiqiyan budewa da hamdala shine ibtitahan ibafiyan shi kuma abin da ake ce masa ibtitahan idafi wa huwa allazi shine wanda ya taqaddamu yake gabata amamal maqsudi a gaban abin da ake nufi shi al maqsudi shine bismillah ko a wato shine ibtitahan haqiqiya to shi kuma ibtitahan idafiyan yana gabatar abin da ake nufin zuwa da shi ai manufar yin littafin ba don a gode wa Allah kadai a yi bismillah ba a dan a kawo su al'amura ne da ya shafi ɗariƙar tijaniya. Ko, to hamdalan nan ita ce wanda ake gabatar da ita a gaban makasudi na yin littafi. Sawa'un daidai ne shi ita wannan hamdala ta iftahan ibatiyan sabaqahu shay'un wani abu ya rigaye shi amla ko bai rigaye shi ba kamar hamdala da ya kawo ana ai bismillah ramadan ta riga hamdala to kaga ya zama sabaqahu shay'un ko kuma kawai alhamdulillah aka fara kawowa kafin bismillah amma dai hamdala ta gabaci almaqasud maqasudin yin littafin wannan shaki sai muka ibtisahan idafiyya lima fi ba'd riwayat alhadith as-sabiq malan ya kawo hamdala a ibtisahi idafi ta biyo bayan bismillah saboda abin da ya zo cikin shashin hadisin da ya gabata a cikin sharhin bismillah ko cin a sharhin bismillah an kawo hadisin kullu amri bi bali la yubda'u fi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtaru ko to a wata ruwaya kuma aka ce kullu amrin bi bali dukkan wani al'amari abun lura wanda yake da muhimmanci la yubda'u fi da ba a fara a cikin wannan al'amari bilhamdulillah da godiyar Allah ba wata waya haka take wata waya ta ce la yubda'u fi bi bismillahir rahmanir rahim wata waya kuma ta ce la yubda'u fi bilhamdulillah duka malam ya kawo a farkon sharhin bismillah ko wa fi ruwayati cikin wata ruwayar hadisin manzo Allah ce kullu kalamin dukkan wani zance la yubrau fi bihamdillah wanda ba a farawa a cikin sa da hamdala da godiyar Allah to fa huwa afdalun alhadisa har zuwa karshen hadisi wa inna ma kasani malam maimunatul muridi ibnu baba alawi lam yu'akkis bai akkasa hamdala akan bismillah ba ya fara kawo bismillah a wato hamdala sannan ya kawo bismillah bai yi wannan akasi ba fa yaj'alul iftihal haqiqiyya ko akasi shine ya sanya ibtitahi haqiqi bil hamdala ya koma matsayin hamdala ba bismillah ba mun ji ibtitahan haqiqi shine lan yazquhu shay'un ko ita ce kuma bismillah to dai akasa ya fara kawo hamdala ba duk da wannan hadisin sannan ya biyo baya da bismillah bai yi wannan akasi ba saboda me da kuwat hadisul basmala saboda ƙarfin hadisin bismillah hadisin da yake kullu amrin zibali la yubda'u fi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtaru wannan hadisi ya fi ƙarfi akan hadisin da yake kullu amrin zibali la yubda'u fi bilhamdillahi fa huwa abtaru ka gane ai abin da yasa ya gabatar da bismillah akan hamdala da kuwat hadisil basmala saboda ƙarfin hadisin bismillah akan hadisin hamdala dalilin na farko kenan dalili na biyu da ibnu baba alau ya fara gabatar da bismillah akan hamdala wa li muwafaqatil kitabil aziz domin a samu muwafaqa dacewa da littafin Allah mabuwayi shine alqur'ani farkon abin da Allah ya fara buɗe alqur'ani shine bismillahir rahmanir rahim sannan aka ce ne alhamdulillahi rabbil alamin sai aka kawo bismillah sannan aka kawo hamdala a farkon fatiha ka gane ai to dalili na biyu kenan da malam ya sa ya gabatar da bismillah akan hamdala to wannan dalilin da ya gabatar da bismillah akan hamdala kenan to ibn sayyid muhammad al-arabi as-sa'ihi ne sharhi yace walhamdu kalmar nan ta alhamdu da malam ce alhamdu lil ja'il al-awliya'a wa rasatul kummal al-anbiya eh kalmar nan ta alhamdu lugatan a luga ko a yare na larabci abinda ake nufi da alhamdu shine as-sana'u bil jamil yin yabo ko kirari da kyakkyawan abu sawa'un da yana da ta'allaka bil fada'ili wannan yabon kyakkyawa yana ratayuwa ne da al-fada'il abinda ya shafi falala wato sunaye na ubangiji aw bil fawadili ko kuma ya shafi ayyuka ka gane ai wal fada'il jam'u fadila ma'anarsa jam'i ne na fadila falala wa hiya sifat ita ce sifofin zatin Allah inda ana magana ne akan godiyar Allah ka gane ai yabo kyakkyawa sawa'un yabon nan yara ta yi da sifofin Allah ne ake yabo ko kuma ayyukan Allah wal fawabilu abun ake masa fawabil jam'u fadila jam'i ne na mai falala wahiyar af'alu ita ce ayyuka na ubangiji to fal muradu abinda ake nufi a nan kama abbara bihi kamar yadda malam mai munatul murudi yayi izina da shi ko kama abbara bihi ba'dhum kamar yadda shashin arifan yayi izina da shi abinda ake nufi a nan as-sana'u alal mahmudi yin yabo ga abun godiya shine Allah bi af'ali a dalilin ayyukansa aljamila kyawawa da yi wa bawa ya baka lafiya ya baka wadata ya yi ka musulmi kaga duka wannan aiki ne na Allah ko ya yi maka idanuwa da hannaye da ƙafafuwa ya baka ji kana iya magana duka wannan ayyuka ne ba sifofin Allah ba ko ayyuka ne na Allah to abin da malam yake nufi kenan yabo ga Allah a bisa ayyukansa kyawawa wa autabihi da kuma siffofinsa alhasana kyakkyawa aljalila madaukaki a kaga ya haɗu dukkan biyu as-sifat wal af'al wannan ma'anar alhamdu lugatan a luga ce luga ta larabci wa urfan amma abin da aka sani a shari'a wato kamar istilahan aka ce alhamdu a shari'a ba a urfi ba wato ba a luga ba fi'ilun aiki ne yumbi'u da yake ba da labari an menene an ta'azimil mun'imi ne fa ba ba bace ba ya bace eh fi'ilun aiki ne yumbi'u da yake ba da labari an ta'azimil mun'imi ga girmama mai ni'imtawa shine Allah da sauri kaunihi mun'iman ko a dalilin kasancewar Allah shine mai ni'imtawa alal hamidi ga mai yin godiya wanda ya tashi yake gode wa Allah yana gode wa Allah ne wataƙila saboda wata ni'ima da ya masa ko na abu na alai kai alhamdulillah Allah ya yi min kaza alhamdulillah Allah ya mun abu kaza da kaza ka gane ai wannan a ta'arifi na shari'a aiki ne yunbi'u da yake ba da labari ko an ta'azimil mun'imi ga girmama mai ni'imtawan bisababi kauni a dalilin kasancewa su mun'imin mai ni'imtawa alal hamidi ga mai godiya au gairi ko ga waninsa ka gane ai ko da ko wata ni'ima ce Allah yawa wani masoyinka ba kai ba sai ka gode wa Allah da Allah yawa masoyinka ni'ima shine au gairi sawa'un kai kai da kake godiyar kai ne Allah ya maka ni'imar ko kuma waninka ne Allah yawa ni'ima da kai ji daɗi kake gode wa Allah ma'anar alhamdu kenan urfan ga ta'arifi na shari'a wa shukuru shi kuma kalma a shukuru godiya lugatan a luga domin hausa ba ta bambanta alhamdu da a shukuru duka godiya ke ce alhamdulillahi wa shukuru lillahi duka an tashi fassara za a ce godiya ya tabbata ga Allah saboda haka malam ya kawo maka a shukuru zai gaya maka bambancinsa da alhamdu in aka ce a shukuru shi kuma luga a luga ta larabci ku alhamdu urfan shi ne ma'anar alhamdu urfan a shari'a kaga akwai bambanci aka ce alhamdu lugatan shine as-sana'u bil jamili sawa'un ta'allaka bil fada'il aw bil fawadil wannan a luga kenan to amma aka ce alhamdu urfan fi'lun yunbi'u ko an ta'zimil mu'mini da sauri kauni mu'mina alal hamidi aw ghairihi to abinda ake nufi da alhamdu urfan ko shar'an ga shari'a shine ma'anar ashkuru lugatan wastilahan to ma'anar ashkuru da istilahi shine sarful amri jami'a ma an'ama Allah bihi alai sarrafa wanda bawa yayiwa dukkan abin da Allah ya ni'imta shi da shi min sanin abin da ya shafi ji wa basarin da gani da Allah ya ni'imta shi da shi ai wani baya ji wani kuma baya gani wani baya iya tafiya gurgu ne amma kai kana iya takawa ka tafi ko wani baya iya magana kai kana iya yin magana wani baya iya cin abin da kai kake ci wani bai samu damar da zai yi aure ba kai Allah ya maka ni'ima ka yi aure wani ya yi auren bai aihu ba kai Allah ya ma ni'ima ka haifa duk wannan ni'imomi ne da ba sa kidayuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko to ma'anar ashkuru shine ka sarrafa duk abin da Allah ya ni'imta ka da shi wa gari zalika da wani ji da gani din ka sarrafa su ila ma kulika li ajalihi zuwa abin da aka halicce su dai shi me abin da Allah ya halicci wannan abubuwan da dan ka bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu ba dan su mun noma ba ba dan su nema mun kuɗi ba domin ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni ba na neman wani arziki a wajen su kuma wa ma uridu an yut'imuni ba na neman su ciyar da ni ba dan su mun noma su tara mun abincin da zan tuna halitte su illa li ya'buduni kalai to idan ka sarrafa duk ni'imar da Allah ya yi ma jinka ka kiyaye shi baka saba wa Allah sai dai ka bauta wa Allah da shi ganinka ka kiyaye shi baka saba wa Allah da shi baka ganin abin da Allah ya haramta sai dai abin da Allah ya halatta maka ƙafarka ba ka takawa ka je wajen saƙon Allah sai dai ka je masallaci ko wajen zikiri ko wajen neman lada ko sadar da zumunci ko wajen neman abincinka na halal to wannan ka sarrafa ni'imar ji da gani da ƙafa da Allah ya yi maka dan abin da ya halicce abin da ya halicce su dan shi shine bautar Allah to idan kai wannan ka gode wa Allah hakikanin godiya da wannan ni'ima da ya maka ta ji da gani da lafiya da sauransu. Ina fata an gane, shi ne ma'ana a shukuru, sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi alai, sarrafawan bawa dukkan abin da Allah ya ni'imta shi da shi, min san'in naji wa basarin da gani wa gairi zalika da wani wani duk ya sarrafa su ila ma khuliqa li ajli zuwa ga abin da aka halicce su dan shi idan yayi wannan to ya gode wa Allah da ma'ana ashkuru ina fata an gane amma an kace na gode wa Allah da baki kadai to ka gode masa da ma'anar alhamdu ne shine as-sana'u bil jamil kai wa Allah kirari da kyakkyawan yabo amma iya baki amma an ka gode masa da gabobin da ya maka ka bauta masa da su ka kiyaye su gabalin abin da ya haramta maka to ka gode wa Allah da ma'anar ashkuru ina fata an gane wal kalamu fi hadhihi al-haqa'iqi zance cikin wannan hakikance-hakikance na godiya da itibari ma bai na minan nasabi da lura da abin da yake tsakanin alhamdu da ashukuru na dangantaka wa gair zalika da wani wannan mimma ya ta'allaku bihi ko na abubuwan da yake ratayuwa biha da ma'anar hamdala ko shukura to wannan abin shahiru shahararren abu ne wajen malamai wa bihu mabayyani ne walaisa min garidina a tadwilu bihi mu bukatan mu a wannan littafi ba mu tsawaita bayani akan ma'anar godiyar Allah ba fi hadal mahalli a wannan mahallin mu mun zo ne mu yi sharhin muniyatul muridi zance ya biyo da mu ta baitin da ya kawo godiyar Allah alhamdulillah ja'ilil awliya wa rafatal kummalil anbiya shine hanya ce ta biyo da mu har muka dan ratse muka tsaya muka yi wannan bayani na ma'anar hamdala da ma'anar shukura amma buƙatar mu ba wai a tadwili bihi mu tsawaita magana akan hakikanin ma'anar godiya sai hazal mahalli a wannan mahalli ba sannan wa alɗin nan in ka ɗauko lafazin farko na alhamdu ya gaya maka ma'anar alhamdu ɗin to zai tsintsinka harafofin ya gaya maka ma'anar su kalmar alɗin nan na alhamdu alif da lamun ɗin nan ko mu ce alif da lanjaye fi alhamdu cikin lafazin alhamdu lil jinsi saboda jinsi ne malaman nawa sun san lil jinsi sun san lil ahadi ka gane ai alɗin lil jinsi ne jinsi ne na me lafazi da ake gode wa Allah da shi wa yu'abbaru anha ko bilamil haqiqa wasu arifai suna fassara ta da lamul haqiqati ka gane ai alhamdu duk sanda zaka kawo ta sai ka sa wannan lamu saboda lanja ne na haƙiƙa, ba na aro bane ba a iya shafe shi dole sai an sa shi a ce alhamdu fa tufidu kasar alhamdu ala Allah ta'ala to tunda ta haƙiƙa ce tana fa'idantar da takaituwar godiyar ga Allah ta'ala shi kaɗai duk lokacin da mutum ce alhamdu ko bai ce lillahi ba wannan lamun din da ya sa to yana nuna godiyar ta Allah ce ba wani Allah yake godewa da wannan lafazin ba ina fata an gane saboda haka suke ce mata lamul haƙiƙa domin tana fa'idatar da takaituwar godiyar ga Allah ta'ala lidilalatiha saboda nuninta alasti ƙaƙi a bisa cancantar Allah janna ya ɗaukaka wa'ala ya daɗa ɗaukaka cancantar Ubangiji jami'al mahamidul kadima wal hadisa ya cancanci dukkan wani yabo wanda yake madawwami timfil azal shine kadima wal hadisa da kuma yabo wanda yake fararre yabo na timfil azalo da yake kadimi shine yabon da Allah ya yi wa zatinsa da zatinsa wanda yake hadisa shine yabon da bayinsa suka yi masa wanda farallen yabo ne sai da aka halice su sannan suka gode masa wannan hadisi ne to shi Allah ya cancanci gaba ɗayan jami'al mahamidi alqadima wal hadisa da annal qadimata domin madawwamin godiya wasful qa'imi bi zatihi al-muqaddasa shine siffantawan ubangiji madawwami da zatinsa zatinsa kuma al-muqaddasa abin tsarkakewa wal hadisa shi kuma falalan yabo ko shine kalku halittar Allah da ya halitta suka ga ya cancanta su gode masa to ya zama yabo wanda yake fararre daga halitta wanda suke fararre wakila aka ce alɗin nan ma'ana ta biyu kenan da an ce al lil jinsi ba wasu malamai suka ce al nan lil istigraki domin dilmiyarwa yabon ne gaba ɗaya kawai shi yasa ake cewa ya tabbata ga Allah aka ce alhamdulillah sai a ce godiya ya tabbata lillahi ga Allah kaga an dilmiyar da dukkan yabon wasu ma suka ce dukkan yabo lil istigraki kenan an dilmiyar da yabon gaba ɗaya lillahi ga Allah ma'ana ta biyu kenan wakila ma'ana ta uku aka ce alɗin nan lil ahadi domin alkawari ne da bawa yayi tun a alamu zarri zai gode wa Allah ko kuma lil ahadi domin sabo qala shek ibrahim min shabra kaiti wani babban arifi shek ibrahim shabra kaiti ya faɗa fi sharhi arba'in nawawiya cikin sharhin da yayi wa arba'una hadisa mu muke cewa ko sune arba'una nawawiya na imamu nawawi ya yi sharhin wannan littafi na imamu nawawi arba'unan nawawiya malar su a cikin wannan sharhin ga bayanin da ya kawo akan maganar ita wannan hamdala yace hukiya an haka to labari an shaykh abul abbas mursi ga babban waliyin nan shehu abul abbas mursi radiyallahu anhu almadirin imamu abul hasan shazali annahu qala yana bada labari yace qultu libnin nuhasun nahawi wata rana na tambayi wannan wani babban malamin nahawu a misira ibn nuhas an-nahawi masanin nahawu muna tattaunawa da shi nace masa ma ta kulu a matsayin ka na malamin nahawu me kake faɗi fil alif wallahi fil hamdulillah cikin ma'anar alif da lanja nan na alhamdulillah a jinsiya al din nan bil jinsi ce jinsiya ce hiya ita al din nan am ahadiyya ko kuma lil ahadi ce lil jinsi ce ko lil ahadi al din nan jinsiya ce ko ahadiyya ce qala to da yake ya sani arifi ne su babban wali shi wannan mali ibnu nuhasun na yace ya sayyidi kaga ya bashi matsayinsa ya ya ya kai sayyidi qalu to malaman nahu da sun ce kaga bai ce na ce ba saboda girmamawa yace qalu malaman nahu da sun ce innaha jinsiya ita wannan alif da lamun na alhamdulillah nan suka ce bil jinsi ne alfin bil jinsi suka ce alfin jinsiya ce inji shi abul abbasul mursi fa qultu ni kuma sai na ce masa allazi aqulu ni kuma abin da nake faɗa ni innaha ita wannan alɗin ahadiya ahadiya ce ba jinsiya yace dalili na kuwa wa zalika dalilin wannan annallaha ta'ala Allah madaukakin sarki lamma alima ajiza kalkihi yayin da ya san kasawa da gajiyawar halittarsa an kulli hamdihi ga haƙiƙanin godiyarsa ya san halittarsa ba za su iya riskar haƙiƙanin godiyarsa ba to da Allah ya san wannan tun fil azal ko hamida nafsahu bi nafsi sai ya gode wa zatinsa da zatinsa wannan tun fil azal kenan to kaga ahadiyya ce kenan ba jinsiya ba da Allah ya san bayinsa ba za su iya gode masa hakikanin gode masa ba, to tun fil azal sai ya gode wa zatinsa da zatinsa. Fil azal, tun fil azal, niyabatan an kalbi sai zama ya maye wa halittarsa ga wannan godiya ta hakika. Kabla an yi hamadu tun kafin ma su gode masa, tun bai halicce su ba ballanta za su gode masa, ya gode wa zatinsa da zatinsa, ya zama na'ibi ga halittarsa tun kafin su zo su gode masa. ثم sannan bayan ya halitta halittu amarahum sai ya umarci halittu an ya hamadu su ma su gode masa bizalika alhamdu da ilin wannan godiyar da yawa zatin shine alhamdulillah ai da Allah ya zo a alqur'ani farko fatiha bai ba cewa ya kulu alhamdulillah ko bai ce ku ce godiya ya tabbata ga Allah a kawai cewa alhamdulillah rabbil alamin shi ko qur'ani azali ne ai kadimi ne sifar Allah ta timfil azal ba ta da farko saboda haka dama Allah ne ya gode wa zata zai ce alhamdulillahi rabbil alamin ba cewa yayi ku ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan yana nuna godiya ce ta Allah da ya gode wa zatinsa da zatinsa timfil azal sannan da ya halicci halittu sai muka je yana ta wa kulil hamdulillahi allazi a cikin alqur'ani ya rasulullahi ka ce godiya ya tabbata ga Allah kaga anan ya umarci manzon Allah shi ma ya gode masa bizalika alhamdu da irin wannan godiya da yayi wa zatin fa qala sai shi wanda ibnu nuhasin nahawi da yaji wannan bayani daga bakin abul abbas al-mursi sai ta ya sayyidi ya shugabana ushni duka daga yau ina shaida maka ka zama shaida gare ni annaha ita wannan aldin na alhamdulillah a hadiya daga yau na tashi daga wancan ilimi namu na nahawu da muke cewa jinsiya ce na dawo ga maganar ka annaha a hadiya ka shaida ina ba ina sanya ka shaida ushi duka annaha ita wannan aldin a hadiya ce ba jinsiya qala shibra kaiti wanda ya kawo wannan hikaya a sharhin arba'unan nawawiyya yace wa huwa ma'ana hasan yace wannan ma'ana ta Abu Abbas al-Mursi ma'ana ce kyakkyawa da take fassara mana ma'anar godiyar Allah ta hakika wallamu to alhamdulillah mun gama alƙin a haɗe da lanjaye to za mu tashi allamu din wannan lanjayen fi kauli lilja'il mun gama sharhin alhamdu saura lilja'il al-awliya wa rasatul kummal al-anbiya mun gama shirin alhamdu gaba daya alhamdulillah sai lil ja'ili ko da kuma al-awliya da warasatul kummal al-anbiya alhamdulillah ina mai kiran sallah zo a kira sallah